بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أول والخاتم لما سبق ناصر الحق لها والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفرنا من شر الأعداء وخير الفائزين ومكر الماكرين وشر الظالمين وأخذ الهادمين ونفاق المنافقين وشر العشرات وأسد المعتدين وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين له رب البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد wannan aya wata rana manzon Allah ya kwanta a kan tabarma sai tabarma ya yi tashi ya nuna alama a jikin haƙarƙar manzon Allah kamar da kullum ake mana bayani annabawan kowa da inda Allah ya kan jarraba shi akwai waɗanda Allah ya ba su mulki kamar annabi dawo kamar annabi suleiman dan shi annabi dawo alaihi salam kamar annabi yusuf alaihi salam akwai wanda Allah ya ba su dukiya kamar annabi ibrahim alaihi salam akwai wanda kuma Allah ya bar su ba mulki ba dukiya kamar annabi isa alaihi salam shi ko bulok bai taɓa mallaka ba balle gida shi idan ma yana tafiya sai bacci ya kama shi ko ruwa ya taso to yakan ne kogon dutse ne sai ya makale ruwan ya kare ko sai shi gaba tafiya ta ba shi da gida a nan isa a nan da akwai akwai da ya kira tafiya cikin jeji sai hadari ya taso da hadari ya taso annabi isa ya zo da zai makale babu yana dubawa sai ya hangi wani tanki sai ya je wurin ko da ya je wurin ina shiga cikin tantin sai samu wata kyakkyawar yarinya kyakkyawa fara tana zaune sai ya dawo da baya ina dubawa sai ya yi gogon dutse sai ya haura kan gogon dutsen ko da ya je ba da yadda ya makale sai ga wani ƙafin zaki yana kwanta a cikin gogon dutsen sai ya makale a gefe ga sai zafin gefe haka zaki na gefe ɗaya shi ma yana gefe daya sai ga malaikar zuwa sai ya ruhullah ya ya ga ruwanka bani adam ka ji ka je wurinsa ka zo ka zauna tare da wannan dabba dabban ma bai kusurwa sai ce wa annabi sai ce wa malaikar zuwa zamana da wannan zaki ya fi kwanciyar hankali akan zamana da wancan wato ita wancan wancan ruwa me yasa kace sai ina jin tsoron gidan zai iya fata a halaka wannan ko ya ka zaki ya kai shi kenan magana ya kare dama zai zo fara dama kuma su za su kuma to ba dan wasu annabawa dabbobi na daji kamar zaki kamar kuda kuda da sauran ba sa musu komai za ka cikin annabawa akwai wanda ba su da kuma kamar shi manzon Allah Allah ya ba shi zabi a yanzu tsakanin duwatsun maka su zama kuɗi ya rinka ɗiba yana fashewa da kuma tsakanin ya zama annabi talaka sai ce ya zaɓi ya zama annabi talaka sai rubuta ce da ka zaɓi duwatsun maka su zama kuɗi a wurin ka da al'ummar ka zai zama kuɗi a wani wani ya ce kada da ma annabi ya zaɓa haka to amma hakan da annabi ya yi shi ne tsiran yau da manzo Allah ya zaɓi a mai zuwa kafin zaman kuɗi a wurin shi to da mafi yawan al'ummar manzon Allah za mu hallaka ne ta hanyar su to a yanzu din ma yaya da ma bai zaɓen ba ma yaya yanzu ba abin da kuɗi zai sawa tunda ba a zai kai mutum zai je makabarta wanda ya mutu yana kwanci an binne shi ya goro ya cire wani abu a jikinsa don neman duniya zai kai mutum ya kama mata bai ciki ya sa a kashe ta a karka cikin a cire ɗan a cire wani abu don neman duniya zai kai mutum ya sa a kama saniya ko jaki ko wani dabba ya sa a sa laya a bakin dabban a sa allura a tsinke bakin dabban sannan a binne dabban kuma da neman kuɗi ba abin da yanzu kuɗi ba ya zuwa da haka da manzon Allah ya zaɓi zuwa kuma ka zama zuwa kuɗi a wurinsa ko da ko al'umma ka ƙasa ba in muka ce ba zai zama kuɗi amma duk da haka da manzon Allah ya farka daga bacci sai ga tashin kafin ma ya wani jikin manzon Allah sai sai ya bakar sai ya umar sai ya rasulullah sarakunan Rom sarakunan Farisa suna kwanciya kan kasuwa masu laushi suna zama a kan kujeru masu laushi me zai hana mu ma mu yi maka katiba don kwanciya sai manzon Allah ya yi yana kallon shi ne Allah ya kawo da wannan aya Allah ya cewa يا رسول الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد التي يا رسول الله تقلب الذين كفروا في البلاد جويا وجه كافرين كي أتيك هو كفروا الله يبارك فيها بمصر أبو ديما لك kaga motocin nawa ga sunan iri iri kala kala kowace kofa da kayan hawarta kowace gida da kayan sawarta gida ga hudun kala kala ba inda ba su da gida wani in za ka su iya yi a ce ana binciken a san yawan gidan su wallahi su kan kuma da zuwa abin da ya mallaka wani ma saboda yawan gidajen yakan wance wuri kaza na shi ne wuri kaza na shi ne bata maganar filaye bata maganar kamfanoni bata maganar gonakai banda maganar tumakai banda maganar awakai banda maganar shanu da raƙuma bai san yawan abin da ya mallaka ba shi ne Allah yake cewa wannan Allah ya rasulullahi tabaddul ladina kafaru min biladi juyawar kafirai a cikin garuruwa yau ku kwana a can kuma ku kwana a nan la yaghurrannaka kar ya wuce ka Allah ya tabbata qalilan jin daɗi ne ƙanƙan ɗan ƙanƙan ne lokacin da aka ɗiba mutum na duniya shekara arba'in ne hamsin ne sittin ne samanin ne nawa ne aka ɗiba wa mutum yana mutuwa magana ya kai shi ne wannan hadisi manzo Allah ya kai cewa mu ɗan adam Allah ya halicce mu hawa hudu akwai min jannatin ila jannatin Allah ya sa akwai min jannatin ila narin Allah ya kiyaye mu akwai min nari ila jannati akwai kuma min nari ila nar min jannati ila jannati shine mutumin da yazo duniya yana mumini Allah kuma ya ba shi dukiya yana aikin alkhairi yana gina masallatai yana gina makarantu yana taimakon gajiyayyu yana taimaka wa dangi yana taimakon bayin Allah duk inda abu ya kama na taimako yana sa hannunsa a wurin ga kuɗi ko ga imani ba a sallah baya in ka ga an zo sallah ba a gan shi ba to a ranar za a san akwai wani abu ya faru sai an je an yi tsira yau ba mu ga wani ba akwai bayan Allah da Allah ya rufe wannan baiwa sallah baya wuce so a can asuba azhar la'asar magariba isha'i ga dukiya za su iya koya kansu za su iya a kerewa idan ba wanda zai gan su amma dukiyar bai sa sun daina bin Allah ba duk abin da ya kama na ibada za ka same su a wurin in sun ji labarin wani ba lafiya ko cikin dangi ko cikin makwabta ko cikin yan uwa ko abokan arziki hatta wanda ba musulmi ba in dai ya ji labari zai je akwai bayan Allah da Allah ya masa baiwa da haka in kuma ka gayyace shi lamari ko suna ko aure ko jana'iza ko wani abu wallahi in ba ka gan shi ba to wa kana wallahi kadar maqdura abin ya kai akwai bayan Allah da Allah ya masa baiwa ga dukiya ga imani ga ibada in za su yi alkhairin ma ba sa bari matan su ma sani balle ya'yan ba sa bari da hagun su ma ya san abin da zaman su zai wannan shine min jannatin ila jannati daga aljanna ya fada a aljanna ma'ana a duniya ga kuɗi ina jin daɗin rayuwarsa ba wani maganar kunci a rayuwarsa duk abin da ya taso yana da abin da zai har ma yakan taimaka wa wasu kaga daga duniya yana aljanna in ya mutu kuma sai ce fara gidan aljanna Allah ta fara cikin sai na biyu shi kuma min narin ila jannati shi kuma a nan duniya yana cikin wahala abin da zai ci da kyar abin sha da kyar tara da kyar duk wani abin da ya taso na rayuwa yana ba shi wahala amma kuma ga ibada sallah baya wuce azumin nafila din nan baya wuce azumin alhamis da litini baya wuce duk wani abu da ya kama na zumunta da shi ake yi sai dai amma ba ka ba kuɗi haka yake ta kulawa rashin kuɗin bai hana cikin Allah ba ko kuma rashin lafiya domin kowa da irin jarrabawa da Allah yake masa ورنبه أن كل شيء مثل خوفي والجوع ولقص من الأموال والأنفس والثمرات kowa da yin jarraba wanda Allah ya yi masa kaga wannan min nari ana duniya yana cikin wahala amma kuma ila jannati in ya mutu zai fara aljanna to kuma sun ma ga wannan amma dai an fasa wannan na farko din ko domin talauci ba daɗi talauci zubantan gidanka ma zai kwace maka kai ba zumunta ba gidanka ma zai zubar maka matanka da ƴaƴanka ba za su saurare ka in ka sa doka za su karya saboda me ba kuro ba kai amma kana da kuɗi in ka sa doka a gidanka ba wanda ya sai ka kai ya ga murya ma an kai na da to ga ya ku kana da kuɗi kuma idan kai ne karami a gida akwai manyan yayin ka kai ne mai kuɗi to ba na wasi ya dawo ne kai sai a baka kace musamman a yanzu kana da iyaye kana da abu komai za su kai ne ne kayan sallah kai ne ragunan sallah kai ne in abinci ya kare kai ne komai kai ne to idan an zo shawara inda babban wanku ko mabi da shi ko mabi da wannan su ba da shawara ko da shawara da suka bayar sun ba da shawara mai kyau ne in kai karamin ka ce ba haka za a yi ba to maganar da za a yi iyayen hankalin su gaba ɗaya kuma ko shawara aka yi kai baka ce komai ba sai an yi to alaji kai ne kace kowa ya magana sai baka ce komai ba ana jira ajina ka biyu me idan da babban zai magana sai ce kai dole an zo mu za ka ta ba wai ba ta magana shi idan bai da kuma wanda mun ta ba da wani kisa anan da aka yi yau din kamili ne ba ko kamili haka to a cikin familin sai ƴaƴan juna suka zama suna son juna mara da da da yarwa da ɗan ƙani sai suka zama suna son juna to tsakanin wa da ƙani ba shi ba zaman lafiya shi ɗan ɗan ɗan ɗan ƙani ita shi ba wanda yake so sai yarwa ita wata ce ba wanda so sai iyayen kuma suka ce sai ba yawa an yi an yi abu ya ga to shi kan yana aiki babba ne a Abuja sai zo garin gida ya zo hutu ka san ma ka san da dauki ko shi ka ro a zo a yi wata guda ka Abuja ya zo hutu sai ba zo da rikici yaran suna ta zuwa su iyayen kuma su ce sai ba yaran su kuma shi ne karami kuma su yayin ba ma maganar yayi ba ne shekaru kuma ya haife manyan sai ya su to sai da bara ya fama ne sai ka rabu ka tare su ya zo hutu ne dama akwai abin da yake da biya zai yi shi ne yana so sai nuna uban yarinyar da uban nan sai ce duka ya biya masa umara kowanne kuma ya kawo dubu ɗari biyu ya ba su kan su barwa iyalai da uwan yarinyar da uwan yaron ma duka kuma ya biya masa umara za ta umara sai murna bayan an tafi umara sun je gurin sauka sun yi ziyara a madina sun zo maka an je an sauke umara an kwanta harami an dawo masauki sai ce muku ni ko wani abu na damu sai shi babban ya ce me yake damu ba da sai ce na zo gida na samu a yar wurinka yar wa ke zo da kuma ɗan ɗan da gashi ya yawa ne suna son junansu kuma kun ce kuma ku yarda ba sai babban ya ce alhaji ai duk abin da ya zama ta ga magana ta ga ai duk shawarar da ka bayar ai duk da kamar mai ce alhaji ai ba magana alhaji da kasa baki kai magana ya kare kuɗi ke na fito tun da kun yarda na ɗauki nauyin duk bikin duk abin da za ka ce a bikin na ɗauki nauyin duk abin da za ka so za a sha da kayan auren da inda za ku zo na ma zan ba su gidan da za su zo ba kowace zan ba zan zan zan ba da mota zan ba da mota ita ma yarinya zan ba ta mota kuma zan samu musu aiki a Abuja a wurin aka sa rana ana dawowa gida aka yi biki aka tsari kaga kuɗi ne ba shi wannan dama ya ka wannan a wannan hali da ake ciki in ba ka da kuɗi faɗa a gidanka ma ya fi sai ka faɗa matarka tana faɗa sai ka faɗa ɗanka yana fara amma kai kai ne kuɗin ko gyaran murya kai za ga an domin ɗanka in yi san cewa kai ne abincinsa kai ne makarantarsa kai ne komai na shi wallahi in ka sa da babu zai tafa amma in yi san shi ke wahala da kai shi ke baka abinci shi ke baka sura sai in ka yi sa ba a rasa da kike a kuma yaya sai ka yi sa za ka samu mai jinka ina jin ta lillahi billahi duk abin da ka nuna ba ka so zai duk abin da ka nuna kana so ko ba shi da hali zai san yadda zai yi ne ko race zai yi ko da goyi dan dai zuciyarsa ya yi daɗi kaga wayannan bayan Allah so da jin jannatu ila jannat shi ko wanda anan duniya ba kuɗi amma yana bin Allah shi kuma min narin ne ila jannati anan duniya sai wahala abin da kyar kaya da kyar komai da kyar amma kuma yana mutuwa zai je ya fada aljanna Allah ka sa kowane mai mamaki sannan na uku shi kuma min nari ila na shi kuma da kuma zuwa wuta a nan duniya kafiri ne bai ba ya Allah ba kuma a wahala yake da kyar yake cin abinci da kyar yake cin abinci kaga a nan duniya zai zama to a wahala a lahira ma a wahala Allah ya sai na hudu shi kuma min jannati ila nar shi kuma a nan duniya yana da kuɗi ya mallaki abun rayuwa ta yawa bai ma san abin da ya mallaka ba amma kuma kafiri ne bai imani da Allah da manzon Allah ba ruwan da ya ci kaga a nan duniya yana aljanna in ya mutu ba zai tafi wuta ذاك أن الله يكفي ومن قال يا رسول الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد جويا wanda kafirai suke yi a garuruwa yau yana samun gobe yana Paris jibi yana Ingila gata yana America ko yana Dubai ko yana Saudi Arabia duk inda za ku je Allah ce da manzo Allah kar ya wuce ka mata'un ali jin daɗi ne kankani an ka sani in sun mutu sun mamawa hun jahannam sannan makomansu jahannama wa bisal mihad lallai fitila ta yi muni shine a ce mutum ya tafi wuta lahum min jahannam mihadu wanda su duba wasu bargon wuta gadon wuta katifan wuta fatashin wuta saman ɗaki wuta ƙasan ɗaki wuta bangon ɗaki gaba da baya dama da hawan duka wuta له من جهنم من آدم ومن فوقه بواب إلى كيره ذاك أن الله يا حكيم أو الآية الله إلى سوى فلولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ولا تنسي عند ربك للمتقين التي يا رسول الله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة in ba don kar mutanen duniya gaba daya su zamo a kan wato kafirci ba in ba don gaba ɗaya kar a kafircewa Allah ba yake da ja'alna liman yakfuru bi rahmani li yuridu kutubam min sifati ma'arij ala ta'ala yace wallahi da zan ba kafirai a nan duniya su yi gidan zinari rubi zinari ƙofa na azurfa matakalan da za a hau a hau gidan shi ma zinari turbayan gidan shi ma zinari kujerun gidan ma zinari ce ba dan kar mutane su kafin ce ba da na ba bare ba saboda iya fara wasu kenan da ba ta kalilu ne kuma ne ma wa hun jihannan ba ta isa mu ha altifadan haka ba ita kai wani buyuti mu abwaban wa sururan alaiha yattaki'un gadajen su ba sai zama zinari akai da kwanciya kujerar zama zinari gadon hawa ma zinari wa zukurfa da kayan ado iri iri kayan hawa agogo ma zinari takalmi ma zinari motar hawa ma zinari dallatu wa in kuntu zalika lama masabu hayatun dunya duka waɗannan abubuwan gaba ɗaya ka ja ka haɗa su duka ka duniya duk kayan jin daɗin duniya amma wala tarbi inda rabbika lil muttaqin amma kiran da Allah ya ajiye a lahira ita ce aljanna Allah ta zama ta ita wannan na ta da dawo ba tsoron Allah ne da ka zuwa ka kafiri zai yi anan duniya na jin daɗi an ba shi kuɗi an ba shi lafiya an ba shi ƴaƴa an ba shi mulki kai mumini wanda kai imani da Allah kai imani da manzon Allah har hankalinka ya tashi jin daɗi ne ɗan ƙanƙani sannan in sun mutu za ku tafi wurin amma kai mumini yayin da ka mutu za ka tafi wurin Allah za ka je aljanna wallahu inda wurin ma kyakkyawan makoma yana nan a wurin Allah da ka nan Allah yana ba manzon Allah hakuri amma alkitabu bin nabi wal murad bihi al umma magana kamar ana yi da manzon Allah ne amma da mun Allah yake wata rana a da jiya da manzon da sahabbai sai ga wasu akuya hushi an jefar da ita sai manzo Allah ya ce wa sahabbai wannan akuyan me yasa masu ci suka wurga da suka ce saboda ba su da amfani a wurin sai manzo Allah ya ce rashin amfanin wannan akuya a wurin masu ita Allah ya fi ganin wulakancin duniya fiye da wannan akuya a wurin masu ita wato yadda masu akuya nan suka je farko da ba sa son ta wulakantacciya ne a wurin su to Allah ya fi ganin kyaman duniya a wannan akuya shine manzo Allah yake cewa lokacin da ta abin inda Allah ya jana ba ummatin ma saka kafiran su baka ba inda a ce darajar fuka fuka duniya a wurin Allah ya kai darajar fuka fukin sauro da Allah bai ba kafiri ko kafin ruwa ya ta ba wato lokacin da Allah ya hada sauro sauro kun ga dai sauro baya fati guda a duniya sai da fati ya sauro da ba halitta shi sai Allah ya ce da sauro ka zaga cikin duniya ka ne a gani sauro ya zaga ya zaga ya zaga ya dawo sai Allah ce ka dawo ce me ka gani sai ce na ga arziki na ga dukiya na ga ni'imomi iri iri sai Allah ce sauro zan baka duniya da abin da ke cikin duniya amma fuka fitin ka na hagu za a karya ya zama gudu zama fuka fitin ka ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau sauro ce ya Allah za a bani duniya da abu daga cikin duniya amma fuka fikina za a karya nan na hagu Allah ya ce eh ce ya Allah ban san duniya a bar mu kaya na sauro ma shi ta kace ganin sauro shi bai da wurin rayuwa sai kwatami wuri ne kazanta shi a nan yake rayuwa biyayen da kamar wani wuri ko fata ko wani abu ya zama ya tara ruwa ya zama ya fara wari to za a samu sauro a wurin wai yana nuna shi ba ko shi duniya ku ne ba ku da duniya ku ne ba ku ko ko duniya da kyau wurin zama mai kyau abinci mai kyau shi sauro ba ruwan shi abin da kawai yake noma shine jinin jikinka to shi zama Allah yake inda a ce darajar duniya a wurin Allah martabar duniya a wurin Allah ya kai suka fikin sauro da Allah bai ba kafiri ruwa ko ba daya a duniya ya tsara amma kowane duniyan ba komai ne a wurin Allah ba wa in in kullu zalika la ma mata'ul hayati dunya ba komai ne a wurin Allah ba to shi yasa sai zama ga kafiri ga kudi musulmi ga kudi munafiki ga kudi mu'mini ma ga kudi kaga wani mu'mini ne ne tin Allah ne amma ba ko ko akwai da yawa kaga wani kafiri ne ya shagiyar sa yayin zina yayi duk abin da zai yi na sabon Allah ba ruwan da Allah ba ruwan da Allah ba ruwan da manzon Allah amma kuma abin ga sunan iri ga dambon kaza ga dambon ga kirki ga balangu ga nama koye ga farfe ga abinci na iri iri in ka zai gidan shi sai abin da ya ga dama zai ci amma sai ka samu wani mumini ne ga kula da addini ga imani yana son Allah yana son manzon Allah amma sai ya gani ga a yayyaki takalmi na dama daban na hagu daban inda yake kwanciya ɗakin duk a farfashe za a yi ruwan sama sai fara a jiki gashi kuma yana son Allah yana son manzon Allah a'a me yasa Allah ya ce wa naqul wannakum bi shay'in min al-qawli wal ju'i wa naqsin min al-amwali wa naqsin wa sabar amma sai ce wa basir sabi ma sa hakuri ka faranta musu rai duk mutumin da yayi hakuri da dukkan wani damuwa ko tsanani a duniya ya daure ya bi Allah har ya bar duniya yana bin Allah to Allah ya yi alƙawarin cewa wala tarfi inda rabbika lil muttaqina Allah ka sa daga nan Allah yake kuma ma'awahun jahannam sannan makoman su jahannama wa kusur bihar lallafin bida ta yi muni a ce mutum ya zo duniya ya rayu ya samu Allah ya aiko annabi Muhammad ga alqur'ani amma ya ki imani da Allah ya ki imani da alqur'ani har ya koma ga Allah wannan mutum ya kubuta wa kusur bihar bida ta yi muni Allah ya kiyaye na'am
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا من عند الله وما عند الله خير للابرار
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار وده ما في القران كل كمان في بيان إيران idan kana bacci in yi zo yana cin jikinka yana ci yana ci in za ka farka sai ya dakata sai ka hurawa ina hurawa suka dinga jin sanyi sai ka komawa bacci in ka koma bacci kuma ci gaba da abin da yake yi kafin ka an kar gari ya waye zai ga ya wuce illa sai dai idan ka zo wurin alwala ko ka zo ka taɓa ruwa sai ka rika jin zafi sai ga kera ne ya ci cikin ka amma lokacin da yake baka sani to kullum qur'ani haka yake idan an yi maganar wuta hankalin mu'mini ya tashi sai kuma Allah sai ya kawo maganar aljanna ko don hankalin mu'mini ya kwanta to Allah ya ce makoman kafirai wuta ne wa kisar jihadu nan kuma ce lakinin lalina ta ƙaura bahu sai dai ku sani waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu lahum jannatun suna da gidajen aljanna a ba jannatun suna da gidaje na aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda korama take gudana a karkashin ta akwai koramu guda hudu أنهار من ماء أنهار من قتل مصفى أنهار من لبن أقول قرما نزوى تاتكتن زما kogi ne ina yawo a gafinan ina gangara a gidanka ina yawo ba zuma irin na duniya wanda wani ƙwaro ne ya ya kofi yake amai ka ɗiba kana lafa ba a'a wannan tataccen zuma ne inna an sha'ala wa ta'ala sannan ga korama na nono shi kuma wanda baya tsani baya lalacewa yanzu idan kasa ya zauna duniya da yake ya fito ne min bayni fasin wa dalil na bana fasin da jarumina shi ya fito tsakanin Allah tsakanin jini da da da da da abin da tumbi shi yasa in ya in ya samu awoyi ko ya kwana sai ga ya yi kumbura ko ya lalace yana tsami in ka saka jin kai fashi to shi nonon aljanna nono ne Allah ya zama da bayar da wanda baya canjawa baya tsami baya lalacewa sannan kuma akwai korama na giya ba irin giya duniya ba wanda yake yana wari wari mai dace dace kaman shine marashi wannan darbejiya masu da haka kuma cewa yana da kata kata ban zuwa kan amma da yake bala'i ne musiba ne haka suke ta to shi na aljanna ya fi zuma zaki kuma ya fi nono baki giya ne arkakken giya wanda yake baya bugarwa ya sa kurori da surutai da hauka shi giyan aljanna manzo Allah ce idan dan aljanna ya ja giyan aljanna in ya tangani ya tangani ya baka akan gadan aljanna sai ya yi shekara dubu yana huce ga ƴan matan aljanna ayyul ara'iki yanzuru akan gado yana kwanta a jiki ga mata kowane gado ƴan mata dubu saba'in gadon kan guda dubu saba'in ne ko kowane gado akwai tafila tafilan zanen gado zanen gado guda dubu saba'in ne kuma gadon aljanna ba ku da cizo ba tari ba sauro babu duk wani abu da ya na kwari da yake muke fama da shi a nan duniya wanda kullum sai kare ne maganin kwari ko a kafa ya sa abin gudu saboda kudin cizo kyankyaso tukunawa ko hutun naka da sauran su kiyashi a na aljanna duka babu sannan kuma akwai tsoron kuma na alkawfara duka suna gudana tajri min tafi al-anha suna gudana a karkashin gidan dan aljanna shi sa wannan aya Allah ta ce fi jannatin aliya la tasbu fiha laghiya fiha aynun jariya fiha sururun marfu'a wa aqwabun mawdu'a wa namariqu mafkuba wa zarabiyu mabkuba shi aljanna ba irin duniya bane wani zaka ta tashi ko zaka ta ruwa sai ka zo ka kude bukkuna gosu wata ko ko kuma ka kude kwalba sannan ka zuba a shi na aljanna ga shi nan wa aqwabu mawdu'a ko kunan ga shi yana aljanna ka kuma ɗan ƙananan matakai irin na hutawa ga sunan a jajjene sannan kuma ga katiba sannan kuma ga kafet akwai ƙananan kafet akwai mulki manyan kafet masu taushi masu taushi masu tsanyi duka aljanna duka wannan Allah ya kana dane ga waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah suka bi umarnin Allah suka bi umarnin manzon Allah suka so Allah suka so manzon Allah da ba nan Allah yake cewa lahum jannatu tajri min tahtiha al-anhar korama tana gudana karkashin wannan gida na aljanna dadan dadi aljanna Allah ya ce khalidina fiha za a dawwama ne a ciki ha gida nan aljanna kenan amma nan duniya fiye da haka wurin jin dadi ka gyara falo ko ka gyara wani gida wurin huta wani za ka wani gida ka je ka zauna a wani wani gida ko na ko ko kuma ka bar kafan ka je wata ƙasa ka ce wallahi damuwa ya yi yawa mutane suna damu ta ka zan je Germany ko zan je America ko zan je Dubai ko zan je ina ne je Uruta duk hutun nan wata rana akwai mutuwa wata rana za ku za a cire ka cikin nima za a je ka cikin ƙasa dama Allah ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha kuma mun ka ku da kasan Allah ya yi kurki za a mai da kuma a cikin za a tashi sai ya ji yana faɗa wa amma kan ya ta kace ya amma la tahzan ala dunya ba inna dunya titahsa ya kai amma kar kai ba ciki dan akan ba ka duniya gaba ɗaya abin da yake duniya guda shida ne mashrubu ma'qulu malbusu masmumu marqubun manqul ita farko abin sha babban abin sha a duniya babban abin sha a duniya shine ruwa Allah ko wanda yake rayuwa ba ruwa waja'alna min al-ba'i kulli shay'in hayyin to ruwa shi kare yake ta shi biri yake ta shi alade yake ta kai ma dan adam kike ta dala ne babbanci ga rasu ruwa shi kike ta kare ma shi kike ta biri ma shi kike ta alade shi kike ta to me wani babbanci ga rasu ita na biyu abinci mako babban abincin duniya wanda komai yake lafiya ba a cewa karkace shi ne zuba ala ga kuma ne ciwa ce kai zuba ko kai zuba ko ciwon ƙwarta ko ciwon ciki ko ciwon ko menene ne za ga an ce karkace kaza karkace kaza ba ana fara ba ko ba ga bane yanzu masu ciwon suga ko masu ciwon hawan jini ko masu ciwon ciwon typhoid ba ka ce kan har a ci man man gida ko da ciwon typhoid ka rika cin man gida ina ta da ba ba ka bane ko sai karfi da yaji an haramta maka cin cin man gida ko ga Allah ya haramta maka amma kuma an ce karka cin kuma an ka kai haram in likita yace karka ci kaza to Allah ne yake karka kuma an kaki kace zaka ci to sai kaga abin da ba shi haka ne ko ba haka ba in mai cewa hawan jini ne a ce karka ciki shi karka ciki ne karka ciki ne ne inda an ne ruwa da ciwo suka ma ko a ce banda ka ba karka ci abu da suka karka suka ba ka suka ba kana ji kana gani abu mai daɗi a hana ka kuma in kana zaman neman zaman lafiya kuma dole ka hawa amma zuma wannan lafiya ne manzo Allah ya ce zuma yana maganin abin da maganin ne maganin amma ya ce da abin da suka roma wani ƙwaro ne ba ya je ya ci abinci ya ci abinci ya yi haɗama sai ya isi ga abin ko aman ne ta zo kake yi ba kake lata baki kana wani ƙwari dala zuma ruwan zuma mai ne ba aman ba ƙwaro ba to akwai wani ƙwari a wuri ita na uku malku abin ɗaurawa ta fali babban kayan duniya wanda ake na alfahari a wurin sarakuna da masu dukiya shine alhari alhari da diba shi kuma wani tsuka ne a bangaren kasan china tsukan har ana kiwo kuma to suka ci abinci idan suna bayan gida shi ne ke fita dare haka fili ya ka ina walkiya to shi ne manoma suke tarawa sai a je a kiba a tara da shi take saka tufafin jibaji da alhari idan Allah mutum ne yayin wanka sai ya dauko kajin tsutsa kuma sai ya sa kuma ya fito kuma yana hura hanci wannan ba hausa ba ita na hudu abin shafawa turare babban turaren duniya ana hadawa da jinin gera jinin gera ne sai ake hadawa to ka ɗebi jinin gera ka zuba kuma kana hura hanci na menene sai na biyar abin hawa su ne a zamanin da dawakai a zamanin yanzu ba motoci ko dala yawancin mutuwa da ake yi a ake mutuwa sai ka ji ce mota ya faɗi mutum ashirin da wani abu ko mutu ko mutum arba'in wani ma haka ne ko ko a jirgin sama ya faɗi mutane ɗari biyar ko ɗari uku ko ɗari nawa ko uku kaga abun hawa ne akai aka mutuwa dala ina wani abu kariya ne sannan na shida ita sai almanku abun aure abun aure kuma su ne mata ku wallahi idan an an yi aure an daura aure ba ta da miji lalla an kai aure nan mijin nan yana sa wuka ne yanka naman naman da ya yake yana duka ta a ruwan leda me yake yi sai ce mubaru fi mubar ita wurin bauli ne ake hadawa da wurin bauli shi kenan kana man da wani da yake da mata wurin bauli ne da wurin bauli shi ke da zama aure kuma in ta samu ba a kai ƙara ko in ta ki ya kai ƙara in ya ki ta wata kai ƙara to da Allah duka a wayannan abu guda shida nan wanne ne za ka tsaya kana kafa lokacin da kai da ka Allah ya yi hakuri lakin alladhina taqaw rabbahum ku sani cewa waɗanda suka tsoron ubangijinsu lahum jannatu suna da gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anhar wata korama take gudana karkashin waɗannan gidaje na aljanna kuma khalidina fiha za su dawwama ne a cikin ta har abada za ta aljanna kenan ba su amma na nan duniya duk shekarunka duk arzikinka duk mulkinka duk rashin kuɗinka duk lafiyarka duk rashin lafiyarka wata rana sai an sa ka a makara za a ɗaya ka zuwa makabarta وبعد الخروج من الأفراد فيها ينادى بين أعناق الرجال إلى قبر يبادر فيه فردا لك بابا haka jama'a mu ji tsoron Allah mu bi Allah sai Allah ya ce nuzuran min indillah wannan gida na aljanna masauki ne a wurin Allah masauki ne wanda Allah ya ajiye wa bayansa su sama su wannan masauki Allah ya ce wa ma inda Allah khairul lil abrar ya rasulullah abin da yake wurin Allah wanda Allah ya tanada wa inda suka bi nagartattun bayi masu yi na yi bari na bari duk abin da Allah ya ce a yi shi suke yi duk abin da Allah ya ce a bari shi suka bari to Allah ya ce wa ma inda Allah khairul lil abrar abin da yake wurin Allah da ya tanada wa masu iyayya wallahi ya fi duniya alkhairi Allah ka sa mu ciki shi za a ciki manzo Allah yake cewa ita gidan aljanna fiha ma la aynu ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi khalq ita aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba ina nan aljanna Allah ka ba a aljanna akwai abin da kunne bai taba jin labarin ba ina nan aljanna a aljanna akwai abin da zuciyarka bai taba kawo shi ba zuciyarka ba bai taba tunanin su ba ina nan a aljanna fiye da za a kamanta maka a aljanna inna lil muttaqina wa qada hadaika wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'asa bihara la yasma'una fiha naba wa la tazaba eh duk abin da za a kamanta maka na aljanna sai dai a kamanta maka don hankalin kai tawo amma wa ma inda Allah khairul lil abrar abin da yake wurin Allah shine mafi alkhairi a wurin bayin Allah managarta masu biyayya wanda in Allah ya ce a yi sami'ina wa ɗana in Allah ya ce a bari sami'ina wa ɗana Allah ku sa mana cikin wa in وما ana haka sai quraishawa suka takura wa manzon Allah suka takura wa sahabban manzon Allah duk wanda aka samu labarin ma yayi imani da manzon Allah sai a kamo shi kamar Suhaibu kamar Ammar kamar Bilal shi Suhaibu ana kwantar da bayan shi ne ma akan abin kyafa kizi a kunna wuta kitsan bayan shi ta wuta shi Bilal ana kwantar da shi akan kafa in rana yayi zafi duk alhaji da yake aikin haji ya san zafin rana irin na Makka to idan rana yayi zafi sai a kwantar da Bilal a dauko dutse a daura akan sa kuma ana masa bulala wanda ya kafa cewa Allah shi kuma yana ahad ahad ahad kamar amma sahabbai sun sha wahala sai manzon Allah ya sada mutum kusan mutum saba'in da wani abu ya tura su kasan habasha wurin najashi da yake shi najashi da kitabe ne wato ma'ana kirista ne ya tura su wurin su samu ɗan sauƙi amma da ya tura su su ƙuraitawa suka tada mutane mutum biyu akan su bi aje a dawo da wa'annan sahabbai suka je suka tafi da kyauta mai yawa suka kai wa Najjaji akan suna so ya ba su wa'annan sahabbai na manzon Allah a dawo da su gida ku ji karfin hali Najjaji ya sa yace shi baya haka a kira su sahabban manzon Allah su zo kuma na maka din su zo a haku ya ji menene ya faru suka zo sai tambayi shi wanda aka turo shi daga Makka wakilin Qurayshawa me kawo ka yace wayannan mutanen mu ne ƴan uwan mu ne sun gudu sun gudu daga garin mu sun bar matan su sun bar ƴaƴan su sun zauna a nan wurin ka shi ne aka turo ni akan ka ba ni su mai da su gida sai ce to ku kuma me ya faru to sai Ja'far ɗan uwa sai ya ji abi wani a wurin sai ya ji abi sai ya ce da can muna cikin duhun jahil ba mu da addini ba mu da shugabanci ba mu da kan gado mai ƙarfi ya danna mara ƙarfi mai dukiya ya danna mara dukiya muna rayuwar dabbobi ba mu da abin da muke bautawa sai gumaka sai duwatsu sai bishiyoyi sai dabbobi sai aljanu to muna cikin wannan hali sai Allah ya tada wani mutum a cikin wanda dukkan mutumin da yake Makka ya yarda ya yi imani mutumin nan mai rikon amana ne mai gaskiya ne ba a taɓa jin ƙarya a bakinsa ba shine manzon Allah shi wanda yake magana da kai shi ya san wane ne Muhammad sun san ba a taɓa jin ƙarya a bakinsa ba kuma mai rukun amana ne duk wanda yake da ajiya zai so ya lalace ina so a ajiye masa wurin Muhammadu yake kaiwa to wannan mutum ya tafi a cikin bai taɓa zuwa ko ina ba tare da mu yake sai ya ce Allah ya aiko shi ya zo ya koya mana ba wani abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai sannan ya koya mana zumunta ya koya mana zaman lafiya ya koya mana babba ya tausaya wa karami karami kuma ya girma babba ya koya mana me shi ya taimaka wa marashi haka suka taso to shi ne suka ce wai dan menene suka shiga kashe ku suna azabtar da mu to shi ne shi Muhammad ya ce mu kaso mu zo wurin ka don kai sarki ne adali kai ma kana da littafi kai ma mai addini shi ne muka zo wurin ka ce ka zo sai na jaji sai ya ce haka ne in dai haka ne ni ban ga laifi a cikin abin da suke yi ba ku je ku yi addini ku kuma ku yi addini sai shi wannan wakili na Quraishawa sai yayi shiru sai ce oh raka ina manta ka tambaye su ba su yarda annabi Isa dan Allah ba da yake ya zama jaji Kirista ne Kirista kuma suna cewa annabi Isa dan Allah ne ko sai ce ba su yarda annabi Isa dan Allah ba ne ba su yarda Maryam matan Allah ba ne ka tambaye sai na jaji ina kai sai ce kai Ja'far menene ko annabin naku ya faɗi wani abu akan albasiru shi sabon Maryam sai ce kwarai ku sai ce akwai sura da aka saukar sai karanto sura Maryam tun daga farko har yanzu yake cewa duk littafin Maryam إذا سقط من نارها مكانا شرقيا فاتخذ من دونه حجابا يكرنتو يكرنتو هل عند أدبي ذيك سوى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني في الصلاة والزكاة ما دمت حيا يكرنت هل عند الله يك سوى ذلك عيسى بن مريم القول الذي أزوى الآية najashi sai a ga hawaye ina zuba shi da najashi sai da kuka ce sai ya rike yace wallahi na rantse da girman Allah da yake shi ne mabuɗin sama da ƙasa na rantse da Allah shi da yake shi ne mahalicin Isa shi ne mahalicin mu annabin ku bai ƙara wani abu cikin addinin albasiru misalin wannan itace ya ku je ku yawata cikin ƙasana ko ina duk inda kuka ku zauna ko kuma ina son ku in na ji labari kun taba wani a cikin ku ba ga abin da zan yi da ku sai na bi ku har maka na rike to samun zaman lafiya sahabban manzon Allah ke a wannan lokacin najjashi yayi kalmar shahada yayi kuma kalmar shaidawa annabi Muhammadu manzon Allah najjashi ya musulunta amma bai taba ganin manzon Allah ba kuma har ya koma ga Allah bai ga manzon Allah da ya fasmanta da ya ga wani sahabi ne sahabin manzon Allah ne yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah amma kuma bai taba bai taba ganin manzon Allah kace shine najati sunansa ana ce masa ashabata ainihin sunansa har ya koma ga Allah bai ga manzon Allah amma ran da ya bar duniya manzon Allah yana ran da ya rasu sai da muke manzo Allah najashi ba ya koma zuwa rahama amma ba ta taba kiya ba kawancin madina kiya Allah ya ce mu dauko gawo mu kawo maka don ka bai sallah sai manzo Allah ya ce wa sahabbai ku zo mu je mu sallata da wabo suka wuce madina sai Allah ya saka buɗe ga gawan manzon Allah ga tsoro ga gawan gaban manzon Allah annabi ya mai sallah amma annabi shi kadai ke gani sai munafikai suna cewa ku ji mutumin da baka taba ganin shi ba wai ka zo zaka mai sallah ta ina ma yayi imani da kai to shine Allah ta farda wannan aya Allah ya ce wa inna min ahadil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilaykum akwai da musulmai da aka ba su littafi waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da abin da aka saukar muku na alkur'ani suka yi imani da abin da aka saukar zuwa gare su na at-taura da injila kuma khashiina lillah mutane ne masu tsoron Allah sun kiyaye abin da Allah ya ce a kiyaye suna aikata abin da Allah ya ce a aikata khashiina lillah la yashkuruna bi ayati llahi thamanan qalilan kuma ba sa sayar da ayoyin Allah shine suko manzon Allah ba sa kai da shi saboda wani an kudin duniya kadan da Allah yake ulaika lahum ujurun ajruhum wayannan mutane ladan su yana nan a tabbace inda rabbihim awrun bayyinin inna allaha lalle ka sani shi Allah sariul hisab mai gaggawan hisabi ne mai saurin bincike ne ma'ana mai saurin hisabi ne anan gindin wannan aya manzon Allah yake cewa in kiyama ta yi Allah zai sa a yi hisabi cikin awa shida an yi an kare da karfe shida na safe zuwa sha biyar rana awa nawa kenan awa shida duk abin da ya faru tun da tun kafin a yi duniya har zuwa aiko annabi adam har zuwa kan har zuwa ƙarshen duniya duk abin da ya faru a cikin awa shida Allah zai yi kare na aljanna za a kai mu aljanna Allah sa na wuta kuma za a kai su wuta Allah sa ba duk abin da ya faru wannan Allah kenan tunda an ce inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah da iko ne san komai anan kuma ba a so ka sa hankalinka lamarin Allah in ka sa ilimi ka sa hankali za ka halaka shi lamarin Allah ka sadiki ake yi ma karkatawa duk abin da aka ce maka Allah ne to kai imani ko hankalinka ya kama ko bai kama ba ko ilminka ya gane ko bai gane ba in dai an ce da kai Allah inna Allah sariqul hisabi to kai imani in da ka sa hankali ko za ka sa ilimi za ka faɗa a rami to shi na akwai ɗan uwa barbare ko ya yi shuru ya tuna likitan da yake cikin garin Maiduguri tana mana ko rikicin da ke garin nan ko rikicin gidanka ma tsakaninka da iyalanka an ce za a zo a daddale a zauna a yi taro za a zauna da wanda da wanda da wanda suna faɗa ko ko da wanda wani da wani suna faɗa ba sa shiri za a zo a bincika a zawa ne ne ya zala ko suna duniya wani wani wani shari'a ba yana shekara a cikin ba ba zama ba ko suna duniya wani lokaci alƙalin kan shi ma sai ya daure ya su ina zai bullowa shari'a ko to shi Allah shi ne a gaban hakimi da haka shi Allah lamarin Allah ya wuce hankali ya wuce ilimi wani murabar ya yi shuru ce kai karya tana yi rikicin da yana mai dukuri wannan ma a shekara shida ma Allah ba ta kare su kaga ya aura da hankalinsa ne inda ya sa imani ba zai kawo wannan magana ko kai yanzu in zaka sa hankali ko zaka sa ilimi zaka zaka zo kanka kala yanzu ba an yi zabe kwanan ba wasu ba sun je kotu ba yanzu kafin a yanke hukuncin mutane ba zai dauka wani ma shekara nawa ake yi in an yanke hukunci a wannan kwace bai taɓa daga a fil in an je nan ma ya daga ya kai ne na gaban har a je kotun Allah ya yi gaba to shi Allah kotu ɗaya ne waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan waji'a yawma idin bi jahannama a cikin awa shida awa shidan ma Allah ya faɗa haka ne saboda hankalinmu ne amma ina cewa kalamul basari aw huwa qarab ko kaman kimtawan ido ne ko kuma kimtawan ma yayi nisa labarin Allah ayi an ga yanzu kwana kwanan nan aka yi kilan kasa a kasan Togo da Syria kwanan nan bai kai wata wata ɗaya da wani abu aka yi kilan kasa mutane dubbai sun mutu ko gidaje dubbai suka wuce mawuzi dubbai suka rike a cikin kasa masu ilimin suka ce duk abin da ya faru nan a cikin sakan 45 aka ya kai 45 sakan sakan 45 bai kai shi ne gidan da ya rushe ya rushe wanda ya mutu ya mutu motar da ya rushe ya rushe a cikin bai kai awa ɗaya ba an yi an kai ya kalamarin Allah inna Allah sari'ul hisab na'am
يا أيها الذين آمنوا
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ننكم الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنه الإيمان nan kuma da mu Allah yake an riga an gama sura ya zo karewa nan kuma Allah yana magana da mu ne mu al'umman manzon Allah farkon sura an yi magana da yahudawa an yi magana da quraishawa kafirai marasa addini an yi magana da munafikai waɗanda yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ونقم ألا يا داود فضلوا الأمم من يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيمان اصبروا فيهقوا فجعل الله يا بابا هقوا فيهقوا بألا duk abin da Allah ya ce ku yi ku yi duk abin da Allah ya ce ku bari ku yi hakuri ku bari wannan kuma kauna ne da Allah yake mana albarkar mai gidan mu Annabi Muhammad kun ji Allah yana ba mu hakuri to in ma ba mu hakurin ba zami ya gayya yanzu ko mutum aka maka kana kallon babanka ya tafi ya kuma ta tafi kanka ya tafi karka ta tafi matarka ta tafi sarki ko surga ko aboki ko ko kuma ƴan uwa ga sunan dai amma kuma an kai hakuri kuma sai Allah ya baka lada sun baka hakuri ba za ka yi akwai wanda za ka yi kuma Allah yana ba mu hakuri ya ayyuhal ladina amanu sabiru ya ku an da kai imani ku yi hakuri sannan wa sabiru ko sannan ku jure domin ibada sai an jure in baka jure ba kala yanzu azumin nan mutum bai jure ba zai iya kana kallon abinci ka kawo da kai kana kallon abin sha ka kawo da kai kana kallon iyalanka ka kawo da kai kana kallon wanda ba mutum ba yana cin abinci ne amma kai ka yi hakuri ka jure sannan kana kwata sallar asuba ka ji ana as-salatu khairun minan nawm ka tashi ka wurgar da tafidan baccin ka wurgar da gadon ka wurgar da iyalin ka zo ka yi alwala ka kawo hanya hanyar nan cikin dare ne akwai maciji na hanya ko akwai mai haka za ka jika ko ka bar gidan ka cikin duhu ka zo gaban Allah kana Allahu akbar in ba ka jure ba za ka iya lokacin azhar za ka bar wurin sana'a ka wurin abinci ka zo ka ce Allahu akbar la'asar ma haka magariba ma haka isha'i ma haka kana kallon giya kana so kai ma ka saka tangada kai ma idan kowa yake yi ko kai ma ka dan tangada kana nan sauran amma haka zaka duro sai hakuri kana kallon duk abin da Allah ya hana kai ma kana so kai amma in ka sanin Allah ya hana haka zaka yi hakuri ka duro daga Allah ya istiru wa sabir ku yi hakuri ku jure ku bana ku jure sannan ne warabitu sannan ku yi zan ku zama cikin shi ku zama cikin damu ku zama cikin banga ku ringa gadin junan ku ba a so musulmi kullum kowa ya kwanta ya ta bacci a'a ku rabu gida biyu a samu suna yawo suna kare al'umma to anan ne ya ka samu banga da ake yi din nan banga umarni ne na Allah warabi ku yi banga ku zama cikin shiri ku zama cikin tanadi kawai kwanta kuna barci da bishari za a zo a muku illa ku zama cikin shiri kullum ku shi sa manzo Allah yake cewa in kiyama ta yi kowane ido sai yayi kuka amma banda guda to Allah sa mana na farko mutumin da ya zauna ya tuna Allah ya tuna Allah ya tuna azaban Allah sai fashe kuka kukan da yake yi don Allah to wannan ido kiyama ta yi ba zai kuka ba na biyu mutumin da ya hana idan shi bacci saboda ɗan uwansa musulmi yanzu ɗan bangan mu nan suke fita cikin dare suna kewayawa a kanmu wallahi tallahi in kiyama ta yi idan su ba zai kuka ba aiki ne wanda yake mai ɗumbin lada manzo Allah ta duk wanda yake banga har ya mutu a bangan wallahi ya mutu shahidi ya yi shahada da haka idan da ya hana idan sa bacci dan yan uwansa musulmi shi ma in kiyama ta yi ba zai kuka ba sai ya mutu mutumin da ya hango haramun sai rufe idan zamana mace na zuwa ba matarsa ba ba ƴarsa ba ba ƙanwarsa ba komai ba sai tsoron Allah ya rufe ido to shi ma wannan ido in kiyama ta yi ba zai ruka ba ya fi Allah ce ya ayyuha allazina amanu sabiru wa sabiru wa rabiqu wattaqullaha ku ji tsoron Allah in la'allakum tuflihuna lalle za mu rabauta to Allah ya sa mu a cikin masu wannan rabo da kuma Allah sallallahu alaihi wa sallama mun zo ƙarshen wannan sura